صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأشاد منه جهالة من يكفر بمحمد والعفو العذاب وأشاد منه جهالة من يكفر بمحمد والعفو العذاب وأشاد منه جهالة من يكفر بمحمد والعفو العذاب
وترى الكثير قلوبهم لا تنكروا تلك النبي ويلزمون اللوما وترى الكثير قلوبهم لا تنكروا تلك النبي ويلزمون اللوما وترى الكثير قلوبهم لا تنكروا تلك النبي ويلزمون اللوما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Allahu Akbar.
ألا إنها قربة لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم وخصه بالصلاة عليه في القرآن العظيم ثم بدا هو بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأمر المؤمنين بذلك في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا العزيز الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أولي الفضل الأميم حق قدره ومقداره العظيم صلاة تضيء لنا بها جنه الليل البهيم أما بعد ‘yan uwana musulmi maza da mata masu sauraronmu, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci kuma gaisuwa irin ta ‘yan aljanna kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. خليلي إن أردت بلوغ قصدي وإدراك المنى وزوال فقري وترجو أن يكون لك افتخار وتسمو على الثريا برفع قدري فأكثر من صلاتك والسلام على المختار قل بكل فخري a ‘yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun gangaro mun koro bayani game da sha'anin salatota da akabirul auliya il muhammadiyyin suka yi wa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi sallama har muka iso bakin iyakar salatin da saidi Muhammad al-Bakri al-Siddiqi al-Misri radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama har muka koro bayani akan salatul fati lima uglika wacce ake cece ku ce akai cewa salatin Muhammad al-Bakri ne waɗansu kuma su ci a salatin shehu tijani ne radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin to a gaskiyar zance wato magana akan salatul fati da ma'agulika tana da tsawo tana da faɗi tekunta kuma yana da kumfa kuma bai da iyakar zurfi bai da ƙarshen tsawo domin magana akan salatul fati da ma'agulika baharun ne la sahila lahu wala amada lahu wala intihaa dan kuwa Salatul Fatiha lima ugulika tana daga cikin salatota waɗanda suke gaibiyai waɗanda Allah tabaraka ta'ala shine ya san asalinsu kamar yadda muka ambato a shekaran jiya akwai salatota da dama waɗanda an gansu ne a jikin duwatsu wanda Allah ta'ala ya nuna masa ya ɗauki salatin ya kama yin amfani da shi to shikenan sai idan an tashi bayani akan salatin sai a ce salatin sa ne akwai salatin da ake gani a jikin ganyen bishiya idan mutum ya haɗa ido biyu da salatin ya karanta ya haddace to shikenan sai ganyen sai ya faɗo sai salatin sai ya ɓaci dama saƙo ne ake so shi wannan waliyin da ya ga wannan salati ya haddace akwai salatota da dama wanda za ka ga wato daga cikin waliyai idan wali ya zo rasuwa almajirinsa wanda zai gaje shi ya zo ya duba shi to sai ya ga wannan salati a jikin goshinsa yana warkiya akwai wanda ake gani a jikin kirji akwai wanda ake gani a jikin bishiya akwai wanda ake gani a jikin bango wallahi billahi alazimi akwai salatin da ake gani a jikin buzu ko tabarma bawa ya kwana yana yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama gangadi ya kama shi sai a rubuta da rubutun kudra da ya gani ya haddace yana karantawa yana farkawa sai ya bace ya koma cikin kirjinsa. To, salatul fati tana daga cikin irin wannan salatotar da ba za ka ce wai wai wane ne ya yi ta ba. Ah, Amma dai ala kulli halin shauti janar jallanu shi aka ba. Kamar wancan salatin da muka karanta a shekaran jiya wanda aka gani a jikin dutse din nan, kaga ai da Abdulkadir Jailani radiyallahu anhu shi aka barwa wannan salati. A cikin tafiye-tafiyen da yake zamanin siyaha, lokacin yana bin dazuzzuka da duwatsu da koguna yana yi wa Allah ibada yana yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da wannan dutsen ya ga wannan salatin ya haddace shi wato shine salatin nan da muke karantawa ko da yaushe a cikin Faidul Ahmadi wanda Shehu radiyallahu anhu ya kawo shi kaifiyarsa shine Allahumma salli wa sallim ala man fatihiyatuhu li badi'il ijad bara'atul istihlal wa man khatimiyatuhu bara'atul maqtami wal kamal اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك ودراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان أين الوجود والسبب في كل موجود أين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترديك وترديه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين wannan salati fi fi da Abdul Jailani shi aka barwa wannan domin shi Allah tabaraka taala ya nunawa a cikin wato tafiye-tafiyensa zamanin yana bin dazuzzuka da koguna kuma irin waɗannan rubuce-rubuce ba wai salatota kawai ba fa akwai wasiyoyi na annabawa wallahi da yawa a ƙasashen Yahudawa wanda annabawan annabi bai rasuwa sai ya bar wasiya a jikin dutse. Wani lokaci wasiyar mutum ɗaya kai ake so ya gani, ko mutum biyu ko uku. Idan ba a manta ba a karatunmu na Isra'ila Miraji, ai mun kawo cikin duwatsun da aka tsinci wani rubutu da wasiyar cewa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Yahudawa su bi shi a ƙarshen rubutunsa aka ga daga Musa ɗan Imrana. alaihi salatu wassalam saboda ka ita ma salatul fati lima a gulika ba talifin Muhammad al-Bakari bane har zaka ji Shehu Tijani radiyallahu anhu yana cewa wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallam annaha lam takun min talifil bakari walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan an yamnahu Allah salatan ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fiha sawabu jami'is salawati wa sirru jami'is salawati wa atala dalabahu muddatan ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة المكتوبة كو بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من نور واتو مولانا الشيخ أحمد التجاني صاحب القرب والتداني سكان الله من بحر علومه بأملئ الأواني يشي من ظل صلى الله عليه وسلم يا باني لا باني ya sanar da ni cewa salatul fatihi lima ugulika ba talifin Muhammad al-Bakari bane ba shi ya zauna ya tsara ta ba an gane ko sai dai Muhammad al-Bakari Allah ya kara mar yadda kamar yadda muka faɗi a jiya wato ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala shekaru masu yawa kamar shekaru 20 aka ce yana dawafi a Ka'aba yana roƙon Allah Allah ya mai baiwa har limancin sallah a Ka'aba yayi yana da shekara 10 Muhammad al-Bakari a tarihinsa ya ba da limancin sallah a Ka'aba ɗakin Allah yana da shekara goma sha. To shi ne ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da addu'o'i, da magiya, da tabarru'i, da ƙasƙanci, da kuka, yana ɗawafi, yana roƙon Allah ya bashi salatin da dukka salatotan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladan su baki ɗaya da asiran su baki ɗaya yana cikin wannan salati kuma ya dade yana nema to shine Allah ta'ala sai amsa masa addu'arsa fa atahu malaku bi hadhihi salati al maktubati fi sahifatin min nurin a wata riwaya fa atahu malaku bi hadhihi salati maktubatan fi sahifatin min nurin to sai Allah ya amsa masa addu'a sai ya turo mala'ika daga cikin mala'iku guda uku na wahayi, domin wahayi kala uku ne, mala'ikunsa su ma guda uku ne. Akwai wahayu ilhamin, akwai wahayu manamin, akwai wahayu ahkamin. Wahayu ahkamin na annabawa ne wannan, wanda za a turo da saƙo, amma wannan saƙon hukunci ne ga bayi. Akwai kuma mala'ikan da za a turo shi kuma a bacci yake zuwa, wannan kai kaɗai shafa. sannan akwai mala'ikan da za a turo da saƙo na ilhama idan ka biyu amma ba za ka gan shi ba sai dai ka ji wani irin sanyi kamar kankara a cikin zuciya ƙiftawar ido yana wucewa sai ka ji ilmai cunkus kamar za ka tsage shi wannan mala'ika na ilhama yana daga cikin mala'ikun da Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka zamanto hadimai jibrilu Allah ne ke aiko su su kuma irin waɗannan manzan Allah ne ke aiko su Allah ne ya bashi akwai mala'iku manya-manya waɗanda Allah tabaraka ta'ala shine yake aiko su wurin annabawa da kuma wurin wanda ya ga dama to bayan su kuma akwai waɗansu mala'iku waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su su rika yi masa hidima kamar wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra in annabi alaihi salatu wasallam yana so ya sanar da wani bawa daga cikin bayi wani saƙo nashi cikin gaggawa to yana iya tura waɗannan falmulkiyati zikira ɗin da yawa su suke laƙanawa waɗansu daga cikin waliyan Allah zikirori waɗanda ake gani suna karantawa kuma ana ganin amfanin su idan sun yi saboda haka waɗannan mala'iku duk saƙon da za su zo da shi suna zuwa ne wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su wurin wanda zai tura su ko da ko sakon daga Allah yake tun bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mala'ika daga cikin mala'iku baya yin magana da wani mutum daga cikin ƴan adam sai ta wasu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaji kaji kaji kaji kaji to sannan sai manzo Allah ya sallame shi sai ya taho kuma ana yin haka tun bayan wafati har zuwa yau in ana duba hadisai za a rika jin sahabbai da dama waɗansu sun haɗu da mala'iku ne har ɗalibin ilimi yana haɗuwa da su har mai ziyara cikin Allah akwai hadisi mutumin da ya taso daga gida daga garinsu zai je wani gari ya je ziyarci ɗan uwansa sai ya ga wani mutum akan hanya wani ina zuwa zan je in ziyarci wani ne saboda me zaka je akwai wani ni'ima ne da zai baka akwai wani abu ne da kake nema a hannunsa ce a zan ziyarce shi ne dan zatin Allah ka sani cewa ni ba mutum ba ne mala'ika ne Allah ne aje ni domin maka bishara. Kuma hadisi ne, saboda haka irin waɗannan mala'ikun shi ne ɗaya daga ciki ya zo wurin Sayyidi Muhammadu Bakari ya kawo masa salatul fati lima agulika a jikin takarda ta haske da rubutun ƙudura. Kuma shi wahayi ɗin nan, kamar yadda muka faɗi ai wahayi kala uku ne, wahayu ilhamin, wahayu manamin, wahayu ahkamin, akwai wahayun bila wasiɗatin, akwai wahayin min wara hijabin akwai wahayul irsali wahayin bila wasidatin wahayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ta'ala yake bance da shi a ciki ne yake ta fa'awaha ila abdihi ma awha ba jibrilu a ciki fa'awaha ila abdihi ma awha akan wannan ne zaka ji hadisi yana cewa li waqtun ma Allah la yasauni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci da nake ganawa da Allah mala'ika duk kusancin shi da Allah bai ise shigo wannan lokaci tsakanina da ubangiji ba haka nan annabi ko da mursali ne bai ise shigo wannan lokaci ya shiga tsakanina da Allah ba balle ya san me muke wahayul irsal kuwa shine Allah yake banci annabawa ala nabiyina alaihi salatu wassalam da shi shine zaka ji ubangiji yana fadi bismillahir rahmanir rahim inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi lalle cewa hakika mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da sauran annaba da suka zo bayan sa amma wahayin min wara hijabin shi kuwa Allah tabaraka ta'ala yana keɓantan wanda ya ga dama daga bayinsa akan wannan ne zaka ji alqur'ani yana gaya mana wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha'u ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ba zai taba yiwa ba ga wani mutum dan adam Allah ya magana da shi shi da shi bai yiwa sai ta wasuɗar wahayi ko kuma ta daga bayan wani shamaki jikin bango ko bishiya ko kuma Allah ya aiko masa da wani manzo sai ya masa wahayi ya sanar da shi abin da yake so ya sanar da shi da izininsa ya gaya masa abin da yake so ya gaya masa to irin waɗannan suna nan da yawa yanzu misali hawariyawa suna daga cikin waɗanda suka samu wannan rabo aunin wara'i hijabin din nan zaka ji alqur'ani yana gaya mana wa iz awhaytu ila alhawariyuna an aminu bi wa bi rasuli ka tuna lokacin da muka yi wahayi ai alhamtuhum wa amartuhum mun yi wahayi mun ba da umarni ya zuwa ga hawariyawa mataimakan annabi isa sahabbansa ala nabiyina alayhi salatu wasalam an aminu bi abinda muka yi musu wahayi shine ku yi imani da ni wa bi rasuli ku yi imani da manzona isa sannan irin wannan ilhami irin wannan wahayi Allah ke gaya mana wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabin Musa wato wahayi na ilhami ko ru'ya ko ikhbari daga wani mala'ika kamar dai yadda ya faru da mahaifiyar annabi Isa ala nabiyina alayhi salatu wassalam wato sai da Maryam alayhi salam wannan wahayi fa ba wahayi bane na manzanci a'a kuma in aka yi wa mutum irin wannan wahayi bai nuna wannan mutumin ya zama manzo ba, da ko haka ne da kudan zuma ya zama manzo, kudan zuma, wa auha rabbuka ilan nahali. Ubangijinka ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma. Shi yasa in ka kalli yadda zuma yake yin gida da yadda yake tara wannan kashin nashi muke amfani da shi, kai ka san koyarwar Ubangiji ne wannan. Eh, ka kalli yadda tsarin yake, ka kalli irin injiniyancinsu. To, saboda haka wannan wahayi ne, amma bai nuna cewa wanda ya sani irin wannan wahayi ya zama manzo ba. Kuma inda irin wannan wahayi yana sa mutum ya zama manzo, da sama ma da ta zama manzo ai. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Ubangijinka ya yi wahayi a cikin kowace sama irin umarninta da abin da za ta yi Allah ya sanar da ita. Kaga wahayi mata kenan. Ka gani ko? To haka nan kuma mahaifiyar annabi Musa, ala nabina alayhi salam, wa auhayna ila ummi Musa, haka nan kudan zuma, wa auha rabbuka ila nahali, haka nan sama, wa auha fi kulli sama'in amraha. Saboda ka abin da ake so mu gane, wato mala'iku ba sa zuwa wurin wani mahaluki sai da umarnin Allah kamar yadda wannan aya da muka karanta, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan wannan rasulan din fa ba sai mutum ba mala'ika zai iya zuwa aw yursilu rasulan ya turo manzo manzon nan ko mala'ika ne manzo ne daga Allah fa yuhi bi iznihi ma yasha'u shi yasa zaka ji mala'ikun su ma suna cewa ma natanazzalu illa bi amri rabbika mu ba ma sauka sai da umurnin ubangijinka saboda idan mun gane wannan da kyau to za mu daina rikice-rikice akan maganan wahayi wahayi akwai wahayin annabawa kuma kai zan iya ce maka kowa da ka gani ma ana masa wahayi. Warai kuwa, kowa da ka gani ana yi masa wahayi. Warai duk halittar Allah, sai dai wahayin kala-kala ne. Ai shi ne wa ma kana li basharin ko mumini ko wanda ba mumini ba. An yi kallimahu Allah a ce yau Allah ya yi magana da shi, shi da shi, illa wahayan. Sai ta wasuɗar wahayi, aunin wara'i hijabin, ko kuma ta bayan wani shamaki. misali kaga cin abinci wahayi ne ta ina yake zuwa ta wasidar yunwa shine shamake saboda Allah yana so dan adam ya rayu da sha'awan abinci da sha'awan aure wannan duka wahayi ne yasa zaka ga suna da ƙarfi duka biyu sha'awan abinci sha'awan aure kuma su suke tabbatar da halifancin Allah a ban ƙasa yasa annabi alaihi salatu wassalam yace man tazawwaja faqad kamala nisfa dini falyattaqillah fi nisfa baqi duk mutumin da ya aure ya cika rabin addini saboda ka sai ya ji tsoron Allah a rabin da ya rage wato rabin addini shine sha'awar farji ya cike wannan sai sha'awar abinci manzo Allah ce ya ji tsoron Allah wurin nemo halal saboda idan aka ci halal aka yi aure to addini ya cika ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan saboda haka wannan shine zai tabbatar da halifancin Allah a ban ƙasa sai an ci za a rayu sai an yi aure za a yadu sai halifanci ya tabbata inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda haka waɗannan abubuwa da ake gani kaga yanzu misali hatta bawali ina jin bawali a ina ka ji ina ji ina jin bawali a ina ka ji wahayi ne je kai bawali ya san aka bari wa mutum wahayi sai ka ga yana yi a wando kamar tsofaffi waɗanda suka riga suka tsufa suka rikice ba su iya gane ma abin da yake zuwa musu na sako ko kuma mahaukata ko marasa lafiya to haka nan ga'idi ina jin ba haya ina jin yunwa ina jin bacci ina jin sha'awa wannan duka ba ji bane da kunni ji ne irin na saƙo wahayi daga Allah ina jin sha'awa ana ma wahayi ne ka yi aure lokacin aure ya yi ka yi aure ina jin yunwa wahayi ake ma ci abinci don ka rayu ina jin kishi wahayi ake ma sha ruwa don ka rayu ina jin bacci wahayi ake ma huta don ka gaji idan duk ba wannan wahayi sai mutum ya kwane ya wuni ya kwane ya wuni kwanaki ya satuttuka ya watanni bai samu ya huta ba sai ciwo ya same shi domin ba a yi masa wahayin ya kwanta ya yi bacci ba waɗannan ma duka yana da kyau mu gane su saboda haka kamar yadda muka faɗi ne tun ajiya shaidanu ma suna yi wa masoyansu wahayi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum in dai shaidan zai rika yi wa masoyansa mabiyansa masu yi masa biyayya wahayi domin su ɓadda bayi yaya ubangiji ba zai yi wa bayinsa tsarkaka wahayi dan su shiryar da bayi ba saboda haka illa dai ka nemi sanin bambancin wahayin annabawa da bambancin wahayi irin na waliyai da kuma bambancin wahayi irin namu na yakubayi na kowa da kowa bambanci shi annabi alaihi salam idan ya ga mala'ika kuma zai ji maganar shi an gane ai wahayin annaba idan mala'ika ya zo annabin zai ga mala'ikan kuma zai ji maganar mala'ika shi ko wali idan ya ga mala'ika to ba zai ji maganar shi ba zai in ba zai iya hadawa biyu ba in ya hada biyu zai mutu ba zai yiwu ya ji maganan shi ya gan shi kuma ya ji maganan shi ba. In ya gan shi kawai mala'ikan zai kalle shi ne sai jefa mai saƙon a cikin zuciyan shi sai ya ɓace. To da ya ɓace to shi ne sai wannan wali sai ya ji wannan sanyin da muka faɗi mai kama da kankara ɗin nan to shi kenan sai ilimin sai su dinga warwarwa suna warwarwa suna warwarwa har sai ya duka gane wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne idan kuwa har ya ji maganar mala'ika to ba zai gan shi ba ba zai gan shi ba in ya gan shi ba zai ji maganin shi ba in ya ji maganin shi ba zai gan shi ba shi ko annabi zai ga mala'ikan zai ji maganin shi kuma za su yi fira sannan mala'ikan ya shi ne bambanci to sannan Allah tabaraka ta'ala a cikin ikonsa kuma yana iya turo mala'ikan ya zo wali ya gan shi kuma ya ji maganin shi amma da sharadi idan saƙon ba mai nauyi ba ne eh kamar abin da ya faru da sai da Maryam mahaifiyar annabi isa alayhi salam za mu ji da alqur'ani ya gaya mana ayyadda suka yi da mala'ika jibrilu ubangiji yana gaya mana wazkur fil kitabi maryam izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatabassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya ko li yahaba laki gulaman zakiyya قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بجيا كوكما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بجيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا هرزوا قرشي saboda ka anan zaka gane ashe mala'ika zai iya zuwa wurin mutumin da ba annabi ba tunda sai da Maryam dai ba annabiya bace ba annabiya mace amma ga mala'ika jibril ya zo suna ta magana kuma qur'ani ne ke gaya mana ba hadisi ba balle ya zama da ifi ko saboda haka abin da ya kamata mu gane shine wahayi ya kasu kaso biyu ne wahayu tashri'i wal ahkami ko wahayul manami wal ilhami kowanne kuma yana faruwa ne gurgurdan tsarkin zuciya ubangiji yana faɗi wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha ka gani zuciyar ma fa alhamaha juraha wa taqawaha to amma idan ana so a gane ma'anan wahayi wato ma'anan wahayi ishara ta gaggawa saƙo na gaggawa daga Allah cikin kiftawar ido ya sauka a cikin zuciyar bawa shi ake ce ma wahayi ibnu ajibat al-hasan yana cewa aslul wahayi al-isharatu sari'a imma bil kalami ramzan wa imma bi sautin mujarradin an tarkibi aw bi isharatin bi ba'd al-jawarih wal kinaya an gane ko wato wahayi ishara ce saƙo daga Allah saƙo na gaggawa ko dai magana ya zama da zaurance ramzi banda wanda aka turo wa saƙon ba mai iya gane maganan sai in wanda aka turo wa saƙon ya yi bayani ko kuma ya zama da sauti amma sautin wanda yake abin tsiryantawa daga barin tarkibi Mhm. ya zama magana ce aka yi masa amma ba a jajjera ba ba a jajjera aka yi magana ba magana ce aka yi ta shi ya ji saukarta sai shi kuma ya haɗa ta a cikin zuciyarsa sai ya saukar da ita a harshe ya yi downloading ɗinta ake ce ko? Yawwa. A cikin zuciyarsa aka aka turo sai ya sauke akan harshensa shi kuma sai ya gayawa masoyansa ko mabiyansa gwargwadon yadda za su iya ganewa ko kuma a jikin waɗansu daga cikin gaɓoɓi ma ana turo saƙo yanzu shi Usman dan Fodi wa radiyallahu anhu yana faɗi yana cewa lokacin da ya kai shekara talatin da nawa ne ya ce a cikin gaɓoɓinsa ya ga waɗansu zikirori ƙwarai da gaske kuma a rubuce ki a littafi ina ji kamar walan ma balaktu ne in an duba wannan ma balaktu za a ga wannan magana ta shi Usman dan Fodi wa radiyallahu anhu saboda haka fata dai mu gyara zuciyar mu sai mu rika ganin irin waɗannan abubuwa saboda haka abin da ake so mu sani cewa wahayu tashri'i wal ahkami wannan ya kare kwarai da gaske bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayu tashri'i wal ahkami wanda za a ce gashi an yanka wata shari'a an zo da wani sabon hukunci wannan ya kare amma wahayul manami wal ilhami wanda ake kiransa al mubasharat wannan yana nan yasa annabi alaihi salatu wasallam a cikin hadisi yake cewa in qata al wahyu wa baqiya al mubashirat ru'ya al mu'min wahayi ya yanke amma abin da ya saura shine al mubashirat menene mubashirat shine mafarkin mumini mumini ya ru'ya ko kuma wani ya masa to ana ganin irin waɗannan har yau a takaice dai wahayi shine magana wadda take boyayya wadda ake so ta riski wanda ake so ya ji ta a cikin kiftawar ido ko gaggawar lokaci mafi saurin gaggawar lokaci ta fi a ce an haɗu an tattauna baki da baki shi ake kira wahayi kuma na faɗa cewa dukkan mu nan muna da rabo a ciki kowa gwargwadon fahimtarsa jin yunwa wahayi ne jin kishi wahayi ne jin bacci wahayi ne sha'awan aure wahayi ne bawali jin gaibi da sauransu har yaro karami da yake kama nonon babarsa ba yi zaka ga bai san komai ba amma ya san nonon babar ba abin da zaka mai san amma nono ya sani ya sani da ya ji motsi ba za ga yana bude baki kawai shi ba abin da ya sani a duniya sai nonon uwarsa to shi ma wannan Allah ne yake sanar da shi cewa abin da nake baka a cikin babarka ya kare in ka zo duniya in ta baka mamanta kama to tun daga wannan karantarwar ya zama wannan wahayi yana nan tare da shi saboda haka yan uwa masu sauraro idan muka lura da waɗannan jawaban da kyau za mu gane ganewa na yaƙini cewa salatul fatihi lima agulika babu wani abin suka a cikinta dan an ce ta zo daga mala'ikan wahayi na ilhami ba wani abin mamaki a ciki domin ko wannan mala'ika khadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane na wahayi wanda malamai suka sani wanda ke zuwa wurin annabawa ba wannan bane saboda ka qad tunkirul ainu daw ash-shams min ramadin wa yunkirul famu da'am al-ma'i min sakani kuma idan muna duba hadisai duk zamu ga waɗannan jawaban fa an karbo daga Abi Dardai Allah ya kara mar yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka dariqan yaltamisu fihi ilman aw yabtaji fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود wa Tirmidhi wato anan Abi Darda yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya shiga hanya dan neman ilimi a cikin wannan hanya duk mutumin da ya bi wata hanya domin kwaɗayin neman ilimi cikin ta to Allah zai sauƙaƙe masa bin hanyar shiga aljanna yace ku sani cewa mala'iku mala'iku fa suna shimfiɗa fuka-fukansu don ɗalibi mai neman ilimi ya rika takawa domin yadda da suka yi da abin da yake aikata na neman ilimi yanzu da mala'ika ya zo wurinka ya kawo maka wani zikiri ko ya kawo maka wani saƙo ko wani ilimi da kuma a ce mala'ika ya shimfiɗa fiffike ka taka wanne ne fa haɗari wanne ne kuma ya fi girma ka gani wannan zuwa ya ba da zikiri ya tafi kaga su waliyai zuwa ke ba su zikiri ya tafi su kuma malamai ko ɗaliban neman ilimi su mala'ikan neman ke shimfiɗa fiffike suke taka su wuce kaga ashe abin dai duk dai ana tare saboda haka ana tare ba wani abin suka a cikin wannan baki da saboda mala'iku sun yarda da mai neman ilimi kuma suna jin daɗi suna san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa malami mai ba da ilimi dukkan halittun sama da na ƙasa har kifaye a ruwa suna neman masa gafaran Allah kuma fifikon malami akan sauran bayi masu bautan da ba su da ilimi kamar fifikon wata ne akan sauran taurari kuma ku sani cewa malamai magadan annabawa ne ku sani cewa malamai ba su gaji taro ko sisi ba abinda suka gada shine ilimi wanda ya riko da ilimi to ya yi riko da rabo wanda yake mai gwaɓi na gadon annabawa to magana wadda take ta ƙarshe wadda za ta natsar da zuciyar wanda bai da ciwo a zuciyar shi ba ƙiyayya ba hasada game da sha'anin wahayi da mala'ika zai zo wurin wani bawa bawan da ba wani annabi ba shine mu sani lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗannan salloli da muke guda biyar asbahi azhar al'asr magriba isha'i kuma aka wajabta akan mu'minai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta an gane ko dan ya zama koda yaushe mu'minai wato suna tuna girman Allah madaukakin sarki wanda yake al-aliyyul a'la kuma ana so su rika haduwa suna yin jami'i domin su samu ƙarfi su samu ƙarfafar juna su samu zumunci su samu haɗin kai soyayya shiga cikinsu an gane ko? To, sai ya zamanto an samu ɗimuwa babba akan haka, ya za a yi a dinga haɗuwa, ya za a yi a dinga haɗuwa, saboda lokacin ba rediyo, ba waya, a gane ko? Ba wani abu dai da zai sa idan lokaci ya yi a dinga ganewa ana haɗuwa. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya zamanto idan lokacin sallah ya yi, wato a dinga faɗakar da wanda yake gafili, a rika tunatar da wanda yake sahi. gafalalle ta saboda lokacin ba a haramta giya ba wani yana can ya je wani kuma ya manta tunda sallar sabuwa ce a lokacin bata dade ba wani zai manta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga to ya za a yi a ringa taruwa gaba daya ana yin sallar jami'i sai tara sabban ya shawara da su ya kuke ganin za a yi sai wani daga cikin sabbai Allah ya kara masa yadda sai ya ce ya rasulullahi in lokaci ya a rika daga tuta sama sai manzo Allah ya ce to ai wani yana bacci yaushe zai ga wata tuta wani kuma ya shiga can wani lungu wani kuma ya tafi can wata anguwa ai ba za a gani ba wani ba wanda yake kusa ba yaushe za a ga tutar ka in ka daga ta manzo Allah bai yadda ba sai wani kuma ya ce ya rasulullah a dinga kunna wuta a saman dutse mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce eh wuta za a iya hango ta amma wannan yana kama da addinin maguzawa maguzawa ne suke kunna wuta a cikin addinin su majusawa saboda haka wannan ma ban karbe shi ba sai wani kuma ya ce to ya rasulullah a dinga buga kararrawa mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh lalle kararrawa kam in an buga ta za a ji to amma kuma ai yana kama da irin addinin matsafa matsafa ne suke yin irin waɗannan su rika buga kararrawa sai wani kuma ya ce to ya rasulullah a dinga yin kaho mana a dinga busa kaho manzo Allah bai karba ba wani ya ce ya rasulullah a dinga buga ganga mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karba ba har sai da wani daga cikin mutane ya ce to ya rasulullah a dinga kiran mutane mana da ƙarfi a samu mai murya ya dinga kiransu to daga cikin waɗanda aka kira aka yi wannan shawara da su akwai Abdullahi ɗan Zaidul Ansari. Shi Abdullahi ɗan Zaidul Ansari shi ne wanda ya samu kiran sallah ɗin domin ya tsinci kansa tsakanin bacci da farke, irin baccin da waliyai suke ɗin. Mutum ya ce maka bainan na'imi wal ya ƙaza ni ina tsakanin bacci da farke, ba dai bacci nake ba kuma ba zan ce a farke nake ba gaskiya. Shi na ga abu kaza ya faru. To shi Abdullahi ɗan Zaidul Ansari yana tsakanin bacci da farke, sai kawai ya ga wani mutum sai ce masa ala'u alli muka kalimatin ta ƙulu ha inda nida'i bis salat yanzu abdullahi dan zaidu ba ka yadda in sanar da kai waɗansu kalmomi ba da za ka rika karanta su kana faɗin su lokacin da ake so a kira sallah idan lokacin sallah ya yi sai ce ƙwarai ina son haka ɗin to shine sai koya mai kiran sallah da gari yawa ya zai karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce masa mala'ika ne to kaga ashe zuwan mala'ika wurin mutum ba annabi ba wannan ba abu bane wanda zamu daga hankalinmu mu ci gaba da bayani akan salati gurgurun abin da ya samu saboda haka yan uwa idan ba a manta ba mun kawo muku salatota da dama na akabirul awliya il muhammadiyyin manyan manyan waliyai da sharifai irin salatota da suka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam.
To, Maulana Sheikh Ahmad Tijani, sahibul qurbi wat tadani, ash-sharif al-hasani, sakanallahu min bari ulumi bi amal al-awani, Amin.
yana cewa al-mulazamatu ala salati alaihi sallallahu alaihi wa sallama barakatuha tudriku ar-rajula wa auladahu wa aulad auladihi.
Na'am. La ilaha illallah.
Yace kun ga ya ku jama'a ku sani Mm.
lazimtar yawan zikiri bisa ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama albarkarta tana riskar mutumin da yake yi.
Mm.
sannan idan ya mutu albarkar salatin da yake zai bi ƴaƴansa Na'am.
sannan idan ƴaƴan sun ƙare albarkar salatin da yake yi zai bi ƴaƴan ƴaƴansa Mm. Jikoki.
jikoki kenan Na'am.
sai ce wa amma salatul fatihi lima ugulika Mm.
amma kaga ita salatul fatihi lima ugulika fa hiya daminatul li khairai dunya wal akhirati za ta lamunce wa mai yin ta zai samu alherin duniya da kuma lahira limanil ta zama dawamaha wanda ila zance dawama akan karanta salatul fatihi lima ugulika Allah.
lakin bil izini sahihi To.
sai dai salatul fatim ma ba haka kawai mutum zai ji kawai kamar yadda nake karatun nan kawai kana ji na kawai ka kama yi ba To.
a kai din babu laifi amma ka samu abin da ake nufi din Mm.
sai da izini izinin kuma ingantacce Na'am.
menene izinin ingantacce wanda zai baka izinin ya zama shi ma akwai wanda ya bashi izini shi kuma wanda ya bashi shi ma akwai wanda ya bashi izini har a kai gan shi kan shi Ibrahim radiyallahu anhu shi kuma a danganta kan shi Utijjar radiyallahu anhu har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa yace wa ma kana bi ghairil izni amma wanda yake karanta salatul fati ba da izini ba sallam.
kawai ya ji ne ana faɗin falala ya kama Na'am.
to fa fihi thawabul mazkuru zai samu ladan da aka faɗi din Na'am.
duna hazil khasi amma ba zai samu asirin ta din da ake magana ba Na'am.
ba zai samu wannan ba amma lada tarin lada zai samu wato menene khasiya asirin nata shine khairud dunya wal akhirah Na'am.
alherin duniya da lahira wannan ba zai samu wannan ba Eh, amma zai samu tarin lada sannan daga nan sai shi ya radiyallahu anhu sai ce man dawama ala salatul fatihi lima agulika duk mutumin da ya dawwama a bisa karanta salatul fatihi lima agulika da izini din Mm.
ya mutu alal imani qad'an Na'am.
zai mutu da imani yanke La ilaha illallah.
wal mudawamatu alaiha marratan fi kulli yawmin abin nufi cewa wanda ya dawwama yana shine kwaya ɗaya kullum Na'am.
shine dawwama Kwaya ɗaya.
sai kwaya ɗaya kawai ka dawwama amma Eh.
saboda ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla to kuma yanda zaka san cewa dama salatul fatihi lima agulika ta shehu tijani ce radiyallahu ta'ala anhu warda annabiyan ba ta shi sai Muhammad al-Bakari bane Allah ya kara mar yadda wani jawabi da shehu tijani yayi sai yake cewa laisa ahadun ala wajhi al-ardi an ya azana fiha gairana babu wani mutum daya akan kasar ubangiji wanda ya isa ya ba da izini keɓantacce a kan salatul fati lima ugulika wanda bawa zai iya samun sa'adatu dare ne da wannan izini duk duniya sai ni kare La ilaha illallah. Radiyallahu ta'ala anhu.
sai ya ce wa man dakhala min ashabina fi dariqina wassalam Mm.
sai ce sai kuma wanda Allah ta'ala ya saka shi a cikin sahabbanmu Na'am.
wato khalifofin Shauti Jani kenan bayan wafatin Shauti Jani duk wanda ya kai martabatul khilafati Eh.
to a duniya a lokacin shine zai iya bada wannan izini Na'am.
eh wanda ya kai wannan matsayin to shi zai bada to haka nan waɗanda suka zama khalifofi da kuma sahabbai wato muqaddaman Shauti Jani radiyallahu anhu in mutum ya samu mutum ɗaya daga cikin su to zai bashi wannan izini Na'am.
salatin annabi ala kulli halin sallallahu alaihi wasallama Sallallahu alaihi wato yana da girma kwarai alkhairin sabi da iyaka Mm.
a- akwai al'imamu sahili yana cewa alam ka sani annas salata ala nabi sallallahu alaihi sallama Sallallahu alaihi wa sallam.
zikirun min zikirillah Mm.
ka sani cewa salatin annaba alaihi salatu wassalam wato zikiri ne ambato ne daga cikin ambaton ubangiji yace fala yaftali fi fikri kama tafawwaha bihi ba'd al-mahjubina al-madarudina an tahqiqi wujuhil ibadati yace kada ka yadda wato tunaninka ya gurbata daga abinda wani kazani daga cikin mahajubai mai kazamin baki wanda ya zama korarre daga rahmar Allah yake faɗa domin wai ya tabbatar da fuskokin ibada ga Allah faqalu zaka da suna cewa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama laysat min zikrillahi ta'ala wai salatin annabi ba zikirin Allah bane sallallahu alaihi wasallam tawdi'atan ala tarki salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama wato tawdi'a ce suke yi dan mutane su bar yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wastidrajan kuma shigo shigo ba zurfi lil iqlali minha domin su zare mutane su gusar da su daga barin karanta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam ko kuma dan wato mutane su daina yin salatin da yawa suna so ne a karanta yin salati din wa hadha wal iyazu billahi khurujun an da'iratil ilmi wannan muna neman tsari da Allah wanda yake yin wannan to ya fita daga cikin da'irar ilimi sannan wa ikhladun ila hazizil hirmani wannan yana dawwamar da mutum ya zuwa wato azabar nan ta haramta masa rahamar da take cikin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yace wa qad jaa fi ba'd al-athari anna Allah ta'ala qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam man ahabbaka faqad ahabbani wa man abgabaka faqad abgabani wa man zakaraka faqad zakarani wa man nasiyaka faqad nasiyani sallallahu alaihi wasallam ya kai abin yabo sama da ƙasa duk wanda ya so ka hakika ni ya so wanda ya ki ka hakika ni ya ki wanda ya ambace ka hakika ni ya ambata wanda ya tuna ka ni ya tuna wanda ya manta ka ni ya manta sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka zikraka Mm.
saboda ka mu kama salati mu yawaita ah, babu wata kaifiya ɗaya daga cikin kaifiyoyin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam waɗanda duk ka ji mun ambata ɗin nan a baya da kaifiyoyin ma da bamu ambata ba sai face akwai suna daga cikin sunayen Allah a cikin wannan salati ko kuma ka samu wata sifa daga cikin sifofin Allah a cikin wannan salati na'am to idan muka lura yan uwana masu sauraro in dai duk wani salati zaka samu sunan Allah ciki ko sifan Allah a ciki to yaya za a ce wanda yake ambaton wani suna daga cikin sunayen Allah ko yake tuna wata sifa daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala a ce kuma wannan mutum ba Allah yake ambato ba ashe salatin annabi ambaton Allah ne sallallahu alaihi wasallam tare da wannan aiwa da yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da miƙa gaisuwa gare shi da sallama masa da miƙa masa wuya miƙawa aiwa ne da umarnin Allah tabaraka ta'ala domin ko Allah shine ya umarni da ai masa salati sallallahu alaihi wasallama su ko malamai dama suna ce ai alqiyamu bil amri zikrul lil amri aiwa da umarni to ambaton umarnin ne ai na'am tun da dai umarni ne, inna Allah wa mala'ikatahu, yusalluna alan nabi, ya ayyuhal lazina amanu, sallu alaihi, wa sallimu taslima, duk sanda kai salati, ka yi zikiri, saboda ka tuna umarnin Allah.
na'am Tuna umarnin Allah, ambatan Allah ne, na'am saboda ka salatin annabi zikiri ne, to zikiri ne mai ban mamaki.
sallallahu alaihi wasallam Wai shin ma za a ce mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba da Allah yake ganawa?
na'am to Ai munajati ne salati.
Mhm.
Allahumma salli Mm.
ala sayyidina Muhammadin.
sallallahu alaihi wasallam Kaga yana nema ne Allah ta'ala yi wa annabinsa salati sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in an lura da kyau za a ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro fuskoki guda biyu.
na'am Fuskar zikiri ta wata fuska. Ta wata fuska kuma ya tattaro munajati ga Allah. Saboda haka shi salatin annabi dutsen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wato dutse ne da ake jifan tsuntsu uku da shi.
to Kwarai da gaske.
mm.
Salatin annabi dutse ne kwaya ɗaya.
sallallahu alaihi amma tsuntsu uku ake jifa na'am ana jifan tsuntsun istighfari Mm.
ana dutsen ana jifan tsuntsun salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana jifan tsuntsun la ilaha illallah la ilaha idan kai salati kai istighfari dan ko za a yafe maka zanubai idan kai salati kai salati in kai salati kai zikiri la ilaha illallah shi kadai ne yake da wannan Allah wadaka salati yana gyara zuciya yana tsarkake tunani yana gyara hankali idan mutum bai da nutsuwa da yawa in ya kama salati zaka ga ya nutsu na'am shi yasa ba burgiya bane mutum ya tara karatu ya ta wazi na'am a ringa lura da irin natsuwar shi akwai maganganun da in mutum yana faɗi komin ilimin shi bai da natsuwa natsuwa akwai abin da ba ta bari a yi saboda haka kuma salatin shi ke nutsar da zuciya ko da mutum makiyinka ne zaka yi magana akwai abin da in ka faɗa an san wawa ne kai kawai kana da ilimi amma wawa kana da ilimi amma mahaukaci kana da ilimi amma sakarai kana da ilimi amma shashasha kana da ilimi amma gabo kana da ilimi amma dolo kana da ilimi amma shagirgirbau subhanallah amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai natsar da zuciyarka zaka gane ba komai malami ya kamata ya faɗi na'am dan akwai magana da zaka faɗa dan ka zagi wani amma ba abota hankali sun san wawa ne to dan ba haka ya kamata kai magana ba mm.
ko da yayi kuskure to ka'idar ilimi akwai inda ya kamata a isar da sakon ya same shi ba ta hanyar wauta da kiyayya ba da sakarci saboda haka mu gane wannan mu yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manya manyan waliyai bayin Allah suka yi ta tura hadiyoyin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi salatota da dama na manya manyan waliyai ya kamata mu sauka akan salatocin da shugabansu Maulana Khatimul Awliya Muhammadiyyin أبي العباس التجاني صاحب القرب والتداني سقانا الله من فيد مدده بأعظم الأواني يي هدية غروه مائكي صلى الله عليه وآله وسلم واتو ينا دا سودة داما أما وانا نفرقو دين أنا كرن سياقو تتل حقائقي بالتعريف بحقيقة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كيفية يد صلاة يكي يا فارع يتي الله الله الله اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت العالي في عظمة انفراد حضرة أهديتك التي شئت فيها بوجود شؤونك وأنشأت من نورك الكامل نشأة الحق وأنتها وجعلتها صورة كاملة تامة تجد منها بسبب وجودها من انفراد حضرة أهديتك قبل نشر أشباهها وجعلت منها فيها بسببها انبساط العلم وجعلت من أثر هذه الأزمة ومن بركاتها شبهة الصور كلها جامدها ومتحركها وأنتها بإقبال التحريك والتسكين وجعلتها في إحاطة العزة من كونها قبلت منها وفيها ولها وتشأشأت الصور البارزة بإقبال الوجود وقدرت لها وفيها ومنها ما يماثلها مما يطابق أرقام صورها وحكمت عليها بالبروز لتأدية ما قدرته عليها وجعلتها منقوشة في لوحها المحفوظ الذي خلقت منه ببركاته وحكمت عليها بما أردت لها وبما تريد بها وجعلت كل الكل في كلك وجعلت هذا الكل من كلك وجعلت الكل قبضة من نور عظمتك روحا لما أنت أهل له ولما هو أهل لك أسألك اللهم بمرتبة هذه العظمة وإدلاكها في وجد وعدم أن تسلي وتسلم على ترجمان لسان الكدني اللوح المحفوظ والنور الساري الممدود الذي لا يدركه دارك ولا يلحقه لاهق الصراط المستقيم ناصر الحق بالحق اللهم صل وسلم على أشرف الخلائق الإنسانية والجانية صاحب الأنوار الفاخرة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين والصديقين وعلى من آمن به واتبعه من الأولين والآخرين اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة لا مردودة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله اللهم واجعله لنا روحا ولعبادتنا سرا واجعل اللهم محبته لنا قوة أستعين بها أو رواية قوتا مم. اللهم اجعل محبته لنا قوتا ننكم واجعل اللهم محبته لنا قوة أستعين بها على تعزيمه وريكوا اللهم واجعل تعزيمه في قلوبنا حياة أقوم بها وأستعين بها على ذكره وذكر ربه اللهم واجعل صلاتنا عليه مفتاحا وافتح لنا بها يا رب حجاب الإبال وتقبل مني ببركات حبيبي وحبيب عبادك المؤمنين ما أنا أعديه من الأوراد والأذكار والمحبة والتعزيم لذاتك لله بالله من الله آهن آمين هو هو هو آمين وصلى الله على سيدنا محمد آمين wannan shine salatin Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabi amin wanda ake kiransa ya qutatul haqaiqi bit ta'rifi bi haqiqati sayyidil khalaiqi ah sallallahu alaihi wasallam maulana Sheikh Ahmad Tijani yana da wani salati wato waɗannan salatotan da muke karanta na shi in dai mutum zai rika karanta su to zai rika yawan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna da nauyi kwarai sai da izini dole yana da wani salati ana kiransa as-salatul gaibiyya fil haqiqatil ahmadiyya shi kuma kaifiyarsa Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyya bi anwa'i kamalatikal bahiyya في هدرة ذاتك الأبدية على عبدك القائم بك منك لك إليك بأتم الصلوات الزكية المسلي في ميراب أينها الهوية التالي السبع المثاني بصفاتك النفسية المخاطب بقولك له واسجد واقترب الدائي بك لك بإذنك لكافة شؤونك العلمية فمن أجاب فيها وقرب المفيد على كافة من أوجدته بقيومية سرك المدد الساري في كلية أجزاء موهبة فضلك المتجلى عليه في ميراد قدسك وأنسك بكمالات ألوهيتك في أوالمك وبرك وبهرك فصل اللهم عليه صلاة كاملة تامة بك ومنك وإليك وعليك وسلم عليه سلاما تاما عاما شاملا لأنواع كمالات قدسك دائمين متصلين على خليلك وحبيبك من خلقك عدد ما في علمك القديم وأمين فضلك العظيم ونب عنا بما بفضلك الكريم بالصلاة عليه صلاتك التي صليت عليه في ميراب قدسك وهوية أنسك وعلى آله وصحابة رسولك ونبيك وسلم عليهم تسليما عدد إهادة علمك sallallahu alaihi wannan shine salatul gaibiyya idan mutum yana karanta wannan to duk abin da ya halatta wani ya gani ba annabi ba to zaka gani in dai ya halatta a nuna ma wani wanda mutumin nan ba annabi bane amma bayan annabi ya halatta wani mumini ya iya gani to Allah zai nuna maka wannan abu sannan yana da wani salati wannan salati da yawan mu mun san shi masu sauraro ana kiran wannan salati jawharatul kamali fi madi sayyidur rijali sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan salati za a ji da yawa ana cewa ba a karanta sai da alola to da yawa mutane sai su yi ta ai shi wali abinda aka gaya mai shi yake yi kamar annabi ne sakon da Allah ya gaya mai shi yake haka nan wali abinda annabi ya gaya mai shi yake amma ya rage naka kai in zaka saba ka saba amma shi dai ya faɗi abinda aka ce mai shine dalili saboda idan an karanta akwai falala mai girma kaifiyarsa shine Allahumma salli wa sallim على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهوم المعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسعي بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الهائدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على قلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إهادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه sallallahu alaihi wasallam wannan salati tana da girma kwarai da gaske akwai asirai amma ba lokacin ambatan su bane idan aka lura za a ga ainu ainu guda nawa ne ainul rahmati ainul haqqi ainul ma'arifi an gane ko guda uku kenan ainul rahmati daga nan shari'a ke fitowa ainul haqqi daga nan dariqa take fitowa ainul ma'arifil aqwami daga nan haqiqa take fitowa an gane wato ana nufi manzo Allah shine mabubbugar tekunan ilmai gulaban ilmai guda uku duka daga kirjin annabi suke bulbulowa sallallahu alaihi wasallam da malaman shari'a da malaman dariqa da malaman hakika wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albahari aw rashfan min ad-diyani kuma ita wannan salati mutane da yawa suna kuka akan wato siratikat tamil asqani suna cewa wai daga sakamu ne na ciwo ba haka yake ba ma'anan siratikat tamil asqani al asqani ma'ana al adali al mubarra'i min al iwaji mafi tsayuwa daidai wanda ya barranta ya kubuta daga barin karkacewa wato sakama ya kamar adala ne ya adilu wazanan wa ma'anan laraba suna cewa saƙimtu iza adaltu an gane ko saƙimtu na miƙe idan na zarce sambal kuma larabawan magrib yankin su shau tijarar jallahu sallallahu ta'ala su gushe ba har yau suna amfani da wannan kalma na'am saƙimtu iza adaltu wato ma'anin siratikar tamil askam ba na saƙima ko saƙuma ba ne wato ma'ana mariba ba na rashin lafiya ba ne wanda ya yi wannan zaton ya yi kuskure da ya tambayi wanda suka rubuta to da sai ya samu waraka kuma shi ciwo ma ai- ba aibi ba ne ga annabawa ma na'am ba aibi ba ne ubangiji yana faɗa a cikin haƙƙin annabi yunus alayhi salam ya ce fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim ka gani fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim saboda haka dan uwa mai sauraro da ke yar uwa mai sauraro al'askami ba daga ciwo bane eh a fahimta ba na saƙima ko saƙuma bane kamar mariza ba wannan bane a na saƙama yasqimu ne kamar adala ya adilu an gane ko larabawa suna cewa saqimtu idza adaltu saboda haka sira dikar tamil asqam kenan ba manufa wancan na rashin lafiya bane kar wani ya kawo wannan wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari irin wannan sannan kuma a ce kuma ya hada da zagi to menene ma'anan zagi din menene amfanin zagi wanda yake soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake yabo gare shi Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmati ainil haqqi ainil ma'arifi tal'atul haqqi siradikat tamil askani to menene zai kawo kuma ya ce al'askani ciwo saboda haka yan uwa za mu dakata a nan saboda lokaci ya fara hararan mu sai idan Allah ya kai mu za mu faɗi wani kaɗan daga cikin falalar wannan salati jawharatul kamali fi madi sayyidin rijali in Allah ya so kuma in ya yarda ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis وبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له واقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساج يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أساد السند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم غضب الإله قد انتهى وأجابهم غضب الإله قد انتهى وأجابهم غضب الإله قد انتهى بمحامد حمد الإله أتى بها بمحامد حمد الإله أتى بها بمحامد حمد الإله أتى بها صلوا عليه وسلموا تسليما وأطال سجده وقد قيل ارفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي اللهم يده بذاك المجمدي اللهم يده بذاك المجمدي اللهم يده بذاك المجمدي صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما